بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده أفلا تعقلون muna gode Allah tabaraka wata'ala ya nuna mana wannan rana ta juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu a sha biyar ko sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya a yau za mu tashi akan aya ta sittin da biyar a cikin suratu Ali Imran a cikin suratu Ali Imran duka uku ke a cikin suratu ali imran a kafin mu ci gaba insha Allah kafin mu ci gaba kamar yadda aka saba insha Allah za mu dan amsa wasu daga cikin tambayoyi da tambaya ta farko yana tambaya yake cewa assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya tambaya ta farko kilomita nawa za a ajiye azumi sannan direba zai ajiye azumi a na farko ajiye azumi baya la'akari da kilomita sai kilomitan kasuru duk inda tafiya ta kai a yi kasuru to ana ajiye azumi idan har za a wahala amma kullum muna nanatawa cewa shi hukuncin ajiye azumi ga matafiyi musamman an fi la'akari ne da lokutan baya can da kuma tafiya yanzu wacce take za ta bada wahala amma yanzu misali mutum zai yi tafiya shani ne na mota wani lokaci in za ka yi tafiya za ka fi samun wanda yake zaune a gida ma samun sauki yanzu misali daga nan zuwa gombe za ka iya zuwa ka je ka dawo in dai ba wani abu ba ba wani abun da za ka ji na azuminka duk da ya halatta ka ajiye azumi to saboda haka idan tafiya ta kai kasar ne ake ajiye azumi direba kuma idan sana'arsa ce tuki ya zamanto yana ganin cewa tafiyar za ta bashi wahala shi ma matafiyi ne zai ajiye azumi amma zai biya zai biya zai ajiye amma zai biya wannan ita ce tambaya ta farko sannan yana tambaya cewa muna sallah ne sai wato muna sallah an riga ni da raka'a ɗaya sai liman ya ƙara raka'a ɗaya zan sake ƙarawa ko dai sannan zan yi badi a wasalam Allah ya ƙara wa annabi daraja Allah ya ƙara mana soyayyar manzo Allah idan mutum yana bin liman in dai ka samu abun da ya kai raka ɗaya to duk abun da ya samu liman ya same ka sai dai idan abun da ka samu in bai kai raka ɗaya ba misali ka zo ka tarar liman ya ɗago daga ruku'u na raka'an ƙarshe to yanzu kai baka cikin waɗanda suke sun samu jam'i amma idan ka samu ruku'u na raka'an ƙarshe ya zama ka samu raka'a ɗaya kenan to duk abun da ya samu liman ya same ka idan raka'a biyar yayi kai ma biyar za ka yi sannan in yayi ba'adi kai ma in ka ƙarasa ka biya abun da aka tsere ma za ka yi ba'adi wannan ita ce tambaya ita ce amsar wallahu alam akwai sai mai tambaya na gaba yana tambaya cewa menene hukuncin sa kiɗa a yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin kenan yana da kyau dama shi kiɗa ana masa hukunci da abun da yasa ake kiɗan domin sa ne saboda haka kiɗa saboda yabon manzon Allah in dai za a kiyaye abun da shari'a ta ce a kiyaye ba za a zo cakudu maza da mata ba ba za a yi kiɗan da zai wuce hankali har ya zamanto mata na can na rawa nan maza na nan na rawa in dai za a yi shi gwargwadon hali kiɗa baya ɓata abu sai abun da ake kiɗan domin sa saboda ka kiɗa saboda yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba laifi bane ba laifi bane hatta kiɗa na aure ma ba laifi bane domin ya tabbata a cikin sahihul bukhari akwai babi mai suna babu darbi dubbi babin buga ganga tsoraka idan za a yi aure irin gangan da ake yi na aure wannan shi ma ba haramun ba ne a bukari yana nan hadisi har ma wata ne ta zo tana kiɗa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai wani daga cikin sabai yake mata tsawa sai annabi ce a ai babu komai wannan kiɗa ne na murnan aure ba kiɗa ne na shagala ba amma in za a zo a yi kiɗa a cakudu maza da mata ko kuma a zo a yi kiɗa a wuce haddi a yi ta rawa maza na rawa mata na rawa har a shiga wani layi daban to haramun ne ko da me aka raba shi amma in za a kiyaye shikenan yayi babu komai kiɗa wajen yabon manzon Allah ba laifi bane ai lokacin da manzon Allah ya koma Madina an tare shi da kiɗa da bandiri har da ganguna ba duka an tare annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ba laifi bane amma dai a kiyaye abin da aka ce a kiyaye kar a me da kidan ya zamanto kamar abun wasa ko kuma zo ana yabon manzon Allah ana kida har lokacin sallah ki tashi ko kuma zo ana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a shiga haƙƙin waɗansu a zo misali a kashe hanya a yi ta kida a toshewa maƙota kunne a toshewa masu sallah kunne a toshewa mutane kunne lokacin da ya kamata a bari a ƙi bari to an shiga haƙƙin waɗansu yanzu an cuci waɗansu saboda haka kidan da yabon duka ya zama to barna domin an shiga haƙƙin waɗansu shi kuma haƙƙi ba a wasa da shi saboda haka wannan shi da hukunci Allah sa mu dace sai kuma yana tambaya akan hukuncin yabon manzan Allah sallallahu kiɗa ma a yabon manzan Allah ba laifi yabon manzan Allah kuma sunna ne duk sabon manzan Allah babu wanda bai bi annabi ba Allah ƙara mana san manzan Allah mai tambaya na gaba yana tambaya yana cewa ana iya ɗaukan azumi 29 kuma ajiye 29 ma'ana sha'aban ta yi 29 ita ma ramadan ta yi 29 kafin mu ba da amsa da Allah yanzu mai amfanin tambayar nan in dai ba neman magana ba mai amfaninta ya kamata yin mutum zai tambaya ya yi tambaya abin da zai amfani in an ce 31 ake kai mana yanzu an ce 29 wancan 20 a zagi wani kake so to ban sani ba tambaya ta gaba sannan kuma wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin azumi talatin ba shi ma ban sani ba duk irin wannan ba zan tambaye ba zan amsa su ba tambayan da ba ta da amfani ba amfanin yin ta ka tambaya ana yin 29 a dauka ana yin 29 a sha in an faɗa da mai ka karu eh babu wani abu a ciki ne kai ba sarkin musulmi ba ne balle ka ce kana nema za ka ba wa al'umma fatawa ko so da ka in za a yi tambaya ai tambayan da zai amfani da Allah ni dai irin wannan ko an kawo nan gaba kar ku iso mun da ita dan ba zan amsa ba dan ban ga amfanin amsa ta ba yanzu mai tambaya kan sallah ko mai tambaya kan tafiya ko mai tambaya hukuncin kida wannan abu ne wanda ake nema karu amma ka ce ana dauka 29 kuma ana iya ajiye 29 in an baka amsa da me ka karu to a tambayi wani malamin ni kan ba malami bane ban sani ba gaskiya amin mai tambaya na gaba yana tambaya akan ayan alqur'ani wacce take cewa yana neman fassaranta ne fadin Allah tabaraka wa ta'ala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsura cewa abinda ayan take faɗi ubangiji yana cewa kar ka sanya hannunka ka makale hannunka da wuya sannan kar ka sake hannunka kamar mai kwatan wani abu to anan ayan ma dalilin saukanta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kyautan mayafinsa kuma shi kadai yake da shi sallallahu alaihi wasallama ba wani mayafin sai shi yayi kyautan mayafin lokacin sallah yayi babu mayafin da za a sa a zo masallaci kaji annabi Muhammad iya abun da ake da shi din aka bayar ba kai da ka tara riguna ba adadi ba makocinka yana zaune da yageggiyar riga kokari kake ga sabon yadi ai competition da kai mayafi ɗaya annabi yake da shi ya kyautar da mayafin lokacin sallah yayi babu mayafin da za a sa to shine Allah ya tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya cewa idan za ka yi wato karka zamanto mutum wanda yake mai rowa kar ya zama kullum hannunka a dunkule kamar mai boxing ko kullum hannunka a dunkule kamar wanda zai naushi wani rowa kenan kinaya ne cewa wala ta alayyarka magululatan ila urqika kinaya ne na karka yi rowa sannan wala ta surha kullal basdi kinaya ne nan kuma karkarin karkari ka daukan duk abun da kake da shi ka rika kyautarwa har ka zauna baka da shi an fahimta wannan ayan ita ce ayan duk wani wanda ya karanta economy a duniya to wannan ayan ta gama maganar economy duk wani dan economics ka je ka gama karanta karanta ga shekara hudu to wannan ayan ta tattara duk wani economy na duniya ta gama a ciki kar ka zama marawaci kar ka zama mai bayarwa duka yan economy ba sun iya tattali ba a dan dan raba a dan bada kaza ta nan a ɗan taro ta nan ko ba shi bane to qur'ani ya riga ya gama wannan ayan ta gama duk wani harkar economy a duniya gaba daya fassaranta kenan kar ka zaman to marowaci baka bayarwa kwata kwata sannan kar ka zama mai bayar wanda zaka bada abun hannunka fatakku da maluman mahsura kai ma kuma ka dawo ka zauna kana cikin matsi kana cikin yaya zaka yi da rayuwarka ka bayar da abun da zaka iya ka rike abun da kuma zai zamanto guzurin anjima ko guzurin gobe shine fassaran aya Allah sa mu dace. Sai mai tambaya na gaba, yana tambaya ke cewa salamu alaikum, malam tambaya ina tambaya. Ah, ina cikin idda, amma ban fahimci tambayar nata ba mace ce. Tana cikin al'ada ina tsammanin take so ta ce don kamar daga ƙarshe nake fahimta haka. To amma dai idan ma iddan ne, take cewa idan tana cikin idda, za ta iya karatun ƙur'ani a waya da karatun ƙur'ani a waya da karatun alƙur'ani musafi suna da bambanci ko ba su da bambanci to kaga anan ai maganar da take yi watakila yana nuna kaman ko al'ada ne ko mai idda ba hana ta karatun ƙur'ani ba ai mai idda kam domin idda daban al'ada daban da yake yana ganin yawancin masu rubutun kaman yan uwanmu na fulani ba su iya hausa sosai ba duk da sun fi bare bari kam saboda haka ina ganin tana maganan al'ada ne saboda haka shi ita mace in tana al'ada kwata-kwata ba halatta mata saba alƙur'ani ba amma wayanta idan akwai ƙur'ani ta rike wayanta waya ta rike ba ƙur'ani ta rike ba sannan idan akwai waɗansu ayoyi na hirzi ko waɗansu surori na hadda gudun kar su ɓata tana iya bitansu ba hana ta ba wannan ba hana ta ba don gudun kar hadda ya zube an ba ta dama amma ɗaukan alƙur'ani a layi halin an hana mace wacce take al'ada ta ɗauki alƙur'ani bai halatta ba Allah sa mu dace sannan tambayar ta na gaba take cewa duk dai tambayar kusan ɗaya ne take cewa idan na karanta alƙur'ani na yi sauka ta waya daidai yake kamar na karanta alƙur'ani wanda yake na littafi kuma na yi sauka eh daidai ne mara duk sunansu saukan ƙur'ani in ka karanta da waya in ka karanta da musahafi duk hukuncinsu ɗaya ne sai dai mai riƙe alƙur'ani ya fi ka samun lada ya fi ka samun falala da kai da ka riƙe waya Allah sa mu dace sannan ta ce ita yar makaranta ce a taimaka mata da addu'a to dukkan masu makaranta Allah taimake su Allah ya ba su sa'an karatu Allah sa su yi mai amfani wanda zai amfani al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya yake cewa assalamu alaikum yake cewa bayan eh, malam da fatan an sha ruwa lafiya shin mace mai shayarwa idan ta sha azumi za ta ciyar ne ko biya za ta yi idan mace tana da ciki ko da yake mun yi bayani ma a baya idan mace tana da ciki ko kuma tana shayarwa sai ya zama idan ta yi azumi azumin zai wahalar da ita kwarai ya sa ta a wani hali za ta sha bayan wannan halin ya gushe za ta biya azuminta wannan shine magana mafi rinjaye za ta biya azumin ne bayan azumi ba ciyarwa ba duk da akwai maganan da aka ɗorar akan cewa za ta iya ciyarwa amma magana ce mai rauni abin da ya fi tabbas shine bayan wannan hali ya gushe to za ta biya azumi wanda ta sha ɗin wallahu alam sai tambayarsa na gaba a tambayarsa na gaba yana tambaya yake cewa mutum ne ya fara azumin ramadan sai ya rasu shin magada za su biya mar ne ba za su biya ba ya gama abin da Allah ya hiba mar azumin da ake maganan za a biya musamman azumi ne na bakance mutum ne ya yi alkawari cewa idan Allah ya bashi abu kaza zai yi azumi kaza na godiyar Allah to wannan azumin shi ake biya abin da malamai suka faɗa kenan amma azumin Ramadan idan mutum ya riga ya fara ya rasu shikenan iya abin da Allah ya iba mar kenan Awa in mutum ya ce zai biya kuma sai ya biya hada na kakanninsa ko je assalamu alaikum malam ga tambaya ya halatta in yi wazifa ko lazimi a lokacin da ake yin huduban juma'a ko kuma lokacin da nake sauraron tafsiri in kana da sauraron tafsiri za ka iya yin lazimi ko wazifa amma idan ana huduba ba za ka yi komai ba ko karatun ƙur'ani bai halatta ba ko karatun ƙur'ani ballantana kuma surutu dan yanzu idan an je sallan juma'a samari suna da wata al'ada sai a nemi inuwa a ji a zauna a yi ta ihu ana ta surutu duk wanda ya je sallan juma'a liman yana hudu ba sai ka ga wani yana surutu sai ka ce wane ka yi shiru kai da ka ce mar ka yi shiru ma baka da ladan juma'a kai da ka hana din ba shi ba fa kai da ka hana din ma baka da ladan juma'a balle shi mai yi balle kuma a ji a yi majalisa tsantsan jahilci ne tsogoron jahilci ne da rashin sanin addini ka je sallan juma'a Allah ya ce ya yi wallazi na amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikri la wazaru al bay zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kasuwa ma an hana yanzu saye da sayarwa lokacin da ake hudu ba haramun ne in ka sayar ka sai da haramun wanda ya saya ya saya haramun karuwa ma kenan fa amma kaga an je an yi majalisa ana ta ihu ana ana hira liman yana hudu ba da an ce a daidaita zau kowa ya kaɗa yadda dumansa wani kuma damun bai da darduman ma kullum makalewa yake ya je ya makale wa darduman wani ana gama sallah ko addu'a ba za a yi ba ya tashi ya tafi wannan wace irin sallah yake yi mutane su kiyayi abin da Allah ya ce a kiyaya duk abin da annabi ya yi magana fa wallahi babu wasa a cikinsa a je ana hudu ba mutum yana surutu hadari ne mai girman gaske kana iya kai ta juma'a juma'o'in naka babu su ka je lahira ka ce ka yi juma'a Allah ya ce baka yi ba ka san baka yi suka yi musu da Allah ba tun da annabi ya faɗa ma baka yi ba ku ji magana nan fa da kyau ka ga mutum yana surutu ana hudu ba ka ce mar ishiru kai da kace yayi shiru ma baka da ladan juma'a balle shi balle kuma mai zuwa yi majalisa kai idan ana hudu ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ana hudu ba ka ga wani ɗan dutse a gabanka kana zaune ka ɗauka ka mai da shi gefe ka yi abin da shari'a ta hana ka ɗauke dutse ka canza mara wajen zama ma ba a yadda da shi ba to saboda ka kiyaye ballantana masu surutu a daina addinin nan addini ne na ilimi ya kamata ka san duk abin da ya zama farilla ka kiyaye shi ba a wasa da huduban juma'a saboda ka mai lazimi ba zai yi lazimi lokacin da ake huduba ba karatun qur'ani ma an hana shi ballantana kuma ya zo ya kama a lazimi ko wazifa ba a yi Allah samu dace to mun ci lokaci fa salamu alaikum malam an sharuwa lafiya dan Allah ka yi mana tarihin wafatin imam al-hasan da imam al-husayn to wannan sai ranar maulidi insha Allah to za mu tsaya nan in Allah ya yarda tambayoyin suna da yawa amma za mu bari haka sai kuma gobe in Allah ya yarda namban da za a turo tambaya dai ita ce 070-30-41-3431 Allah samu dace a ubangiji ta baraka wata ala ya ce ya ahalar kitabi ya kuwa ahalar kitabi har yanzu dai ana magana kan ahalar kitabi tun daga farkon sura da su ake fama har yanzu saboda musu da jayayya da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya ce ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi ko yahudu ko nasara ubangiji ya ce lima tuhajjuna fi ibrahim wai don me kuke jayayya ne a cikin sha'anin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam bizamikum annahu ala dinikum kuna rayawa wai cewa annabi ibrahim yana kan addinin ku dukkan ku guda biyu nasara sun ce annabi ibrahim ba nasare ne yahudawa sun ce annabi ibrahim ba yahude ne kuma duk ƙarya ne baya ko ɗaya Allah ya ce don me kuke musu akan wannan maganar lima tuhajjuna fi ibrahima don me kuke musu akan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam amma alali wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di ba a saukar da at-taura da linjila ba sai bayan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sai bayan annabi ibrahim ya dade da wucewa ma aka saukar da su to a ina kuka karanta kuka ji ba yahude ne ko ba nasare afala taqilun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shin ba za ku hankalta bane bi zamanin dawilin al-yahudiyyatu nasha'at min at-taurati والتوراة نزلت بعد إبراهيم والإنجيل نزل على عيسى بعد إبراهيم والنصرانية نشأت من الإنجيل كما عندما تفسير يفعل النبي إبراهيم يدد تفيا تكان النبي إبراهيم da annabi Musa alaihi salatu wassalam tsakaninsu shekara dubu ɗaya ne a wani ƙauli wani ƙaulin an ce tsakaninsu shekara ɗari biyar da talatin da biyu ne tsakanin annabi Ibrahim alaihissalatu wassalam da annabi isa tsakaninsu shekara dubu ɗaya ne da ɗari shida da saba'in da biyu to wanda tsakaninsu shekara ɗaruruwa me ya haɗa annabi ibrahim da yahudanci lokacin da annabi ibrahim ya zo ya tafi ba a yi maganar annabi musa ba balle a yi maganar attaura a ina kuka karanta kuka gane haka tunda kowa alul kitabi ne shine allah ke kalubalantar su ana sannan ba a samu zuwan annabi isa ba sai bayan annabi ibrahim da shekara dubu ɗaya da ɗari shida da motsi a ina kuka karanta a cikin linjina ne kuka karanta kuka ga annabi ibrahim ba yahude ne ba nasare ne yaushe ya yahudanci ba yaushe ya nasaranci babu ko daya wa ma unzilati tawratu illa min ba'di afala taqilun Allah ce ku kam alul kitabin nan ba ku da hankali ne ai ba hankali a ciki ko suna ba da labarin abin da babu shi in sun ce annabi ibrahim ba yahude ne in sun ce annabi ibrahim ba nasare ne annabi ibrahim ga tsakaninsa da annabi musa ga tsakaninsa da annabi isa to me alakar yahudanci da annabi ibrahim me alakar nasaranci da annabi ibrahim babu shine Allah yake tambayin su ana saboda haka zamu ga ita wannan aya har yanzu tana ƙara nuna mana matsayin annabi ibrahim din alayhi salatu wassalam wato saboda matsayinsa kowa daga cikin addinai yana nema ya ce nasa ne ba yahude ka san idan kai kyau kowa ma sai ya rika cewa shi naka ne kai nasa ne ko yanzu annabi ibrahim da yake ya zama wani abu a cikin annabawa domin shi annabi ibrahim abul anbiya'i ne shi baban annabawa ne baban annabawa ne tun daga kan annabi ibrahim annabawa kawai aka ringa aihuwa da ƴaƴansa da jikokinsa har zuwa shugaban halitta annabi muhammadu manzo Allah yana cikin ƴaƴan annabi ibrahim saboda ga annabi ibrahim yana alfahari cewa annabi yana cikin zurin ƴaƴansa shi ma manzo Allah yana alfahari da Annabi Ibrahim cewa Annabi Ibrahim kakana ne addu'ansa ne ma yasa na zamanto manzo da cikin manzannin Allah inji manzon Allah ana min da'awati abi Ibrahim ni ina daga cikin addu'an kakana Annabi Ibrahim na zama annabi inji manzon Allah to saboda zamantowansa abul anbiya'i baban annabawa kowa ma yana nema ya ce nasa ne to saboda haka kuma nan ana magana ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shine Allah yake kalubalantar su ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi nan kuma ana ƙara nuna mana idan za a yi mujadala in za ka yi jayayya da mutum in musamman in mai ilimi ne to ka yi mujadala da shi cikin ilimi domin za ku fahimci juna kamar yadda muka faɗa a karatunmu na baya aya nan Allah yana ce musu ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi su ne hudu da nasara dan Allah ya nuna ma ana girmama su ai idan ka ce musu ahlul kitabi wato ka girmama su ne domin ka nuna ashe ba jahilai bane suna da littafi ka ga maganar za ta yi daɗi tsakaninka da su a aiku masu ilimi ne kuna da littafi ku zo mu tattauna mana to kaga ai baka kashe musu gwiwa ba ko to shine Allah yake cewa ya ahlul kitabi yana kiransu da ahlul kitabi Allah ya ce to don me kuke jayayya akan annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam shi annabi Ibrahim sunansa ya zo sau 69 a cikin alkur'ani saboda muhimmancinsa ka san yawan suna yana nuna muhimmancin abu fa inna fa inna kasrat al-asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye yana nuna girman abu saboda haka suna annabi Ibrahim ya zo sau 69 a cikin alkur'ani wannan yana daga cikin sunaye dan me kuke jayayya kan shanin annabi Ibrahim kafin annabi Ibrahim ya zo bayan annabi Ibrahim ya zo annabi Musa bai zo ba balle a taura annabi Isa bai zo ba balle linjila a ina kuka karanta kuka gane cewa annabi Ibrahim bai hude ne ko Yahudawa da kuka ce annabi Ibrahim bai hude ne Nasara da kuka ce annabi Ibrahim ba nasare ne a ina kuka karanta kuka gane cewa annabi Ibrahim ba nasare ne tunda Allah ya ce musu ya alal kitabi yanzu yana tambayar su ne a littafin naku tunda ku masu littafi ne a ina kuka gani a littafin babu babu a littafin kwata-kwata to shi ne Allah ya ce afala ta gilun kuna musu akan ƙarya ku ba za ku yi hankali ba ne dama musu akan ƙarya nau'i ne na rashin hankali kamar yadda wannan ayan ta nuna mana musamman musu akan abun da baka sani ba wanda za ga yanzu ya zama mana al'ada ka ga mutane in an zauna a majalisa ka koma gefe sauraron su kawai ya ishe ka aiki in awa ɗaya aka yi sai an kawo labari biyar kuma duk ƙarya ne duk ƙarya ne babu gaskiya saboda labari ne kawai wane ya ji ga wane ne a yi labari in siyasa a shigo na 'yan ƙwallo a shigo na zaman gari a shigo na 'yan fim a shigo musun wane ya fi wane kuɗi ba su da sisi ba wai wanda bai da sisi yana musu wai wane ya ji wane kuɗi a yana ka sani to wani sikelin ka auna su da shi ko ba a yi Ha, wane ya fito neman gwamna ya tab ina ai wane ya ji wani kuɗi ka ji da Allah a gindin bishiya suke zaune ba ba ka da sisi ba yi da sisi wai kana kuna sa su a sikeli wai wane ya ji wani kuɗi da Allah ba ƙarya yake yi ba ai wanda yake da kuɗi shi ya san me kuɗi ko to kai ba ka da shi a ina ka sani babu inda ka sani to haka in an zauna majalisa babu wani aiki banda musu shirme maimakon ka je ka zauna ka samu ibadar da za ka yi sai ka ɓata lokacin ka ƙarshe garin musu wane ya bi wane kuɗi ran wannan ya ɓaci ran wannan ya ɓaci su suna can ma ba su san an yi ku ba a duniya ba ba su san an yi ku ba kun yi fada a kansu in ga wannan ka jawo shinsa in wannan ya ganka ya jawo shinka kun yi fada a kan waɗansu can ka tun banza suna abuja wataƙila ko ba haka ba ne to al'ada ne mutum in ya zauna a majalisa zai yi musu akan ƙarya kamar yadda yahudu da nasara suke miƙe kafa su ce wannan ba yahude ne wannan ba nasare ne annabi Ibrahim bai hude ne annabi Ibrahim ba nasare ne kuma ƙarya suke yi tsora ka kai magana kan abun da ka sani kar mutu ya zamanto al'adansa irin na Yahudu ne da Nasara Allah kiyaye na'am
أنتم هؤلاء قاتلتم فيما لكم به علم ولم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين
ها أنتم هؤلاء حاجة فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ubangiji tabaraka wata'ala har yanzu da yana magana akan waɗannan ahlul kitabi yace ha antum haulai ana karanta shi da ha antum haulai waɗansu qurra'u suna karantawa da haka waɗansu suna karantawa da ha antum haulai kamar imamu warshi ha antum haulai istifhami ne ya ku waɗannan ha antum haulai ya ku waɗannan ma'abota littafi guda biyu yahudu da nasara hajjattun fi malakun bihi ilm kuna ta jayayya akan abun da kuke da ilimi a kansa min amri Musa wa Isa a cikin lamarin annabi Musa da annabi Isa kuna ta jayayya fi malakun bihi ilm cikin abun da kuka sani ma'ana kun sani annabi Ibrahim baya cikin dukan ku biyun nan amma kuna ta jayayya akan abun da kun san lalle abun ba haka yake ba bayan kuna musu akan abun da kuka sani har kuka dawo falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm har kuka dawo kuna musu kuna musu akan abun da ma ba ku da ilimi akan sa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala shine masani wa antum la ta'lamun ku dai ba ku sani ba a anan malaman tafsiri sun faɗi cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala da yace ha antum haula ya hajatu fi ma lakum bi ilm kuna musu kan abun da kuka sani shine suna musu sun san annabi Muhammadu gaskiya ne babu wani wanda yake da littafi ko yahudu ko nasara wanda aka bawa taura ko aka bawa linjila babu wanda aka bawa littafi sun san annabi Muhammadu gaskiya ne suna karanta sifofin manzon Allah a cikin littafinsu wannan Qur'ani ya tabbatar mana kuma dukkansu sun san haka shi ne Allah yake ƙalubalantar su wai don me kuke musu kan abun da kuka sani ne Qur'ani ya tabbatar mana allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun cewa waɗanda aka bawa littafi su ne hudu da nasara ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi kamar yanda suka san ƴaƴan cikinsu haka Allah ya faɗa sun san annabi kamar yadda suka san ‘ya'yan cikinsu, amma wa inna fariƙan minhum la yaktumun alhaqahum ya'lamun wasu daga cikinsu suna ɓoye gaskiya kuma sun san gaskiyar idan muka dubi irin Abdullahi ibn Salamin wanda ake bada misali da shi kullum da ya zo ya musulunta bayan ya musulunta yana faɗa yake cewa wallahi ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma'rifati bi Muhammadin ashaddu da na ga manzo Allah na gane annabi fiye da yadda nake gane ƴaƴan da na haifa a cikina da na ga annabi gane wadda na mar da irin sanin da na mar yace na fi sanin da nayi waɗanda na haifa domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk littattafan nan idan an kawo sifansa komai sai Allah ya faɗa har yadda annabi yake ga yadda yake magana ga yadda yake cin abinci ga yadda yake bacci ga yadda yake zama da mutane ga yadda yake tinkaran mutane ga irin halayyarsa ko ni sai an faɗa ga yadda manzan Allah yake har sunan annabi sai an faɗa to wane ne zai iya gane ɗansa haka yanzu yin an tambayi mutum an ce ɗanka loma nawa yake ya ce ƙoshi ka yi saka faɗa to an san nawa annabi yake ya bari an sani idan an tambaye ka ɗanka wani irin bacci yake awa nawa yake in zai yi bacci ka yi saka faɗa ne to an san yadda annabi yake bacci sallallahu alaihi wa sallama to ashe wanda ya san annabi a karance ya san annabi fiye da yadda ya san ɗan da ya haifa a cikinsa. To Yahudu da Nasara sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴansu ko ma fiye da yadda suka san ƴaƴansu da suka haifa a cikinsu. To shine Ubangiji yake tambayar su don me kuke ɓoye abun da dama kun sani kuke jayayya a kai. Sifan manzon Allah kenan. Idan sun zo suna karantawa in sun zo kan sifar manzon Allah a cikin attaura ko cikin linjila sai suna ɓoyewa. Dama wanda suka haddace littattafan a zamanin nasu ba a samu wanda suka haddace sai dai a ɗauko ana bita haka to ko bitar aka zo ana yi wani ko ya ɗauki littafin ba zai iya karantawa ba to idan sun zo suna karantawa su waɗanda suka san littafin in sun zo kan sifar manzan Allah sai su tsallake idan kuma ana gani sai su ɗora yatsa sai su rufe saboda su ɓoye sifofin manzan Allah don kar a gane annabi abi annabi saboda hasada irin na bai hude. domin dama su zatonsu idan annabi ya zo zai zo a cikin kabilarsu na Yahudawa ne, saboda babu waɗanda suka samu annabawa da yawa a cikin kabilarsu kamar Yahudawa. To annabin da Allah yake alfahari da shi, annabin da Allah ya fi so a dukkan halitta, su a tunaninsu ya kamata annabin ya zo cikin kabilar da tafi kowace kabila yawan annabawa. Allah kuma ba haka yake lamarinsa ba, Allahu a'lamu haisu ya karu da salati. Allah shi ya san inda yake ajiye yayi kansa. to da annabi ya zo suka gaba ba yahude ba ne sai suka kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin saboda sanin su da annabi su yahudu da nasara gaba daya ko yaƙi za a je tawassuli suke da annabi haka qur'ani ya tabbatar mana cewa Allah ya gaya mana wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arabu kafaru bi falanatullahi ala alkafirin kafin zuwan manzon Allah suna tawassuli da manzon Allah idan sun je yaƙi sai su rika cewa Allah ka ba mu nasara don albarkan annabin da za ka aiko a ƙarshen zamani ba shi ne annabi Muhammadu ba duk sanda suka je yaƙi sai sun yi wani addu'a in ka dubi duk yawancin tafsirai za ka ga a ƙarƙashin wannan ayan an kawo wannan Allahumma sunna bil nabiyil maqusi fi akhir zamani suna cewa Allah ka bamu nasara a wannan yaƙi saboda albarkan annabin da zaka aiko a ƙarshen zamani shine manzon Allah aiko to har tawassuli suna yi da annabi ashe sun san annabi wannan ba suna tawassuli da annabi da tun annabi bai zo ba wani kuma yanzu yana ce ma ba a cewa albarkan annabi saboda ba shi da albarka ya yi magana kenan yaren da ya iya kenan wanda ya ce ba a cewa albarkan annabi ya gaya ma shi ɗin ba shi da albarkan shi ne kawai magana ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ga yahudawa suna tawassuli da annabi kuma in sun yi tawassuli da annabi sai sun ci nasarar yaƙi kuma da nassin alƙur'ani da nassin alƙur'ani ana neman albarkan manzan Allah ai da ita ma ake cin arzikin duniya kuma da ita za a ci arzikin lahira lahiran ma in ka samu arziki wallahi albarka annabi Muhammadu ballantana duniya kam gidan garari gidan garari in baka samu manzan Allah ka rike manzan Allah ka roƙi Allah da albarkan annabi ba irin wannan duniyar da muke ciki to me zaka nema kana jin Allah ka kai Allah ya dube ka ne ya kalli abin da kake in ba don albarkan manzan Allah ba dan fa Allah ya nuna mana cewa in babu annabi a cikin sha'ani ba ruwan Allah da sha'ani sallar da tafi kowace ibada cikin ibadunmu Allah bai barta ba sai da ya sa annabi Muhammadu a cikinta. Sallah ba ita ce a zamun ibarati inda lai ba? Ita tafi komai girma ko? To ko kiran sallah za a yi dole sai an kira sunan manzon Allah. Alam tara anna Allah arsala abdahu bi burhanihi Allahu a'la wa amjadu fa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fazul arshi mahmudun wa hadha muhammadu. Inda ya ka kira sunan Allah ko ba ka so sai ka kira sunan manzon Allah. Ko ba ka so? komin bin kitabo sunanka irin sallah sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ta da iqama sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka yi raka'a biyu in ka zauna ka yi tahiyya at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah dole sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to na annabi ne a wurin ba annabi Muhammadu bane to sallah ma Allah bai bari ba sai da yasa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kannan Allah ya karba kana jin in babu annabi Allah zai kalli sallar ne ai ta zaman to kawai training da kuma motsa jiki in dai babu annabi a cikin ta to yahudawa ma suna tawassuli da manzon Allah tun kafin manzon Allah ya zo to shine anan ubangiji yake kalubalantar su yana cewa ha antum haulai hajajtum fi ma lakum bihi ilm kuna jayayya da abun da kuma kun san shi shine manzon Allah to fa limatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm dan me yanzu kuma kuke jayayya cikin abun da ba ku da ilimi akan sa akan annabi Ibrahim ku Yahudawa me ya hada ku da annabi Ibrahim a ina kuka san shi tunda littafin naku bai zo ba lokacin da annabi Ibrahim yake nan balle a ce to annabi Ibrahim a addinin ku yake ga labarinsa a cikin at-taura babu ku nasara annabi isa ya zo ne a baya linjila ta zo ne a baya sannan kun zo kuna cewa annabi ibrahim ba nasare ne a ina kuka sani tun kuna musu kan abun da kuka sani a lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kun zo yanzu kuna musu kan abun da ma ba ku san shi ba falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm dan me kuke musu kan abun da ma ba ku sani ba wallahu ya'lamu Allah shi ya san haka wa antum la ta'lamun ku ba abun da kuka sani inji Allah ma kana ibrahim yahudiyan annabi ibrahim baba yahude bane inji Allah sannan wala nasraniyan annabi ibrahim baba nasare bane walakin kana hanifan muslima sai dai annabi ibrahim ba hanafi ne kuma musulmi ne kuma ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba mushriki bane shi baba yahude bane baba nasare bane ba mushriki bane shi musulmi ne sai suke cewa manzo Allah to in haka ne ai annabi ibrahim din kamar yadda bai sanar da a taura ta zo a bayansa ne linjila ya zo a bayansa ne ai qur'ani ma a bayansa ya zo to ya aka ya zama musulmi wai suna karubalantar manzon Allah sai aka ba su amsa aka ce to ai mu qur'ani ne ya gaya mana cewa annabi ibrahim musulmi ne kuma ya gaya mana a taura da linjila ta nuna annabi ibrahim ba musulmi bane mun ji daga bakin manzon Allah manzon Allah kuma ya ji daga wajen Allah magana ya kare su ai ba su ji a taura ba ba su ji a linjila ba mu kuma mun ji a qur'ani a ce muna da hujja su ba su da hujja ne dan babu wannan magana a cikin attaura babu a cikin linjila mu kuma akwai a cikin qur'ani to a ce mu muna da hujja ko mu su yadda ba dai muna da hujja dama ba dole bane su yadda to annabi ibrahim musulmi ne ba bai hude bane ba ba nasare bane shi annabi ibrahim Allah ya tsarkake shi Allah ya wanke shi kamar yadda muka faɗa a baya kowa yana kokari ya ce annabi ibrahim nasa ne to Allah yakan wanke shi a kowane lokaci kaje yana cewa shi ba mushriki bane qul sadaqallah wattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikina ko shakiran li anhum ihtaba wa hadaw ila siratin mustaqim wa atana fid dunya hasana wa inna fil akhirati lamina salihin saboda ka annabi ibrahim baya ko daya daga cikin waɗannan addinai guda biyu shi ba ba yahude bane sannan shi ba ba nasare bane walakin kana hanifan musliman annabi ibrahim musulmi ne duk annabawa kuma gaba ɗayan su kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su musulmi ne domin dukkan su Allah ne ya aiko su kuma Allah aika ɗaya yake bayarwa shine a bauta wa Allah kar a bauta wa kowa wannan shine tauhidi ibada ne take iya canzawa saboda yanayin mutane amma abu ɗaya ne suke zuwa da shi tauhidi wannan baya canzawa saboda haka da annabi Ibrahim da wanda suka zo kafin annabi Ibrahim da bayan annabi Ibrahim gaba ɗayan su musulmi ne har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walakin kana halifan musliman wa ma kana minal mushrikin na'am
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين نعم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce inna awlan nas sani wanda ya fi cancanta mutanen da suka fi cancanta da Annabi Ibrahim inna awlan nas bi Ibrahima sani waɗanda suka fi cancanta a ce annabi Ibrahim shine nasu ko kuma su ne na annabi Ibrahim shine lallazi na taba'u waɗanda suka bi annabi Ibrahim a zamanin annabi Ibrahim su kam za su ce annabi Ibrahim nasu ne shi ma annabi Ibrahim zai ce nasu ne sannan wa hadha nabiyyu wanda kuma zai ce annabi Ibrahim nasa ne sai wannan annabi shine annabi Muhammadu manzon Allah kenan sannan wallazi na amanu sai kuma waɗanda suka yi imani mu kenan za mu ce annabi ibrahim namu ne annabi zai ce annabi ibrahim nasa ne wanda suka yi imani da annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake nan shi ma za su iya cewa annabi ibrahim nasu ne wallahu wali wallazi na amanu wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani anan ana ƙara fito mana da fifikon manzon Allah da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji ta baraka wa ta'ala ce illa inna awlan nasi bi ibrahima sani waɗanda suka fi cancanta da annabi ibrahim lallabi na taba'uhu waɗanda suka bi shi sai ma ai Allah ya ce wa hadha annabiyyu da wannan annabi wani annabi kenan kaga anan an kira suna annabi ibrahim inna awlan nasi bi ibrahima domin dama saboda bambancin manzon Allah da sauran annabawa kowane annabi Allah yakan kira sunansa amma ban da manzan Allah ko a wannan ayar kawai mun samu wannan hukunci ya fi zuwa ko an ce inna awlan nasi bi ibrahima sai aka ce lallazina tabu wa hadha nabiyyu da wannan annabi can an kira ibrahim annabi ibrahim nan kuma an ce wa hadha nabiyyu da wannan annabi wani annabi kenan annabi muhammadu dama shi saboda girman sa a wurin Allah Allah baya kiran sunansa kuma Allah ya hana kira sunansa dama rashin kiran suna kuma girmamawa ne shi yasa bisa al'ada ba ma kiran sunan iyayenmu sai dai ka ce mahaifinka baba ko ka ce masa yaya ko ka ce masa abba ko dai wani suna mai kama da haka ashe alaman girmamawa ne rashin kiran suna haka za ka ga sau da yawa waɗansu mata ba sa kiran sunan mazajensu nan ma saboda girmamawa ne waɗansu mata kuma ba sa kiran sunan ‘ya'yansu na fari musamman ma fulani ko? Wasu ba sa kiran sunan ‘ya'yansu na fari amma fa na daɗi. Na yanzu nan kamar na ga kamar ba haka abu yake. Sai ‘yan kaɗan ko suka rage. Ashe rashin kiran suna girmamawa ne. Kuma Ƙur'ani ya tabbatar mana da haka. Shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ubangiji ya hana kiran sunansa ya ce la tattalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Ubangiji ya ce, Kar ku ringa kiran sunan annabi kamar yadda kuke kiran sunan junanku, kar ku in ji Allah, bayan Allah ya hana, sai muka ga Allah ma da kansa baya yi, ka san Allah yana iya hana abu ya yi, saboda ikonsa ne. To, amma don a nuna mana matsayin annabin daban ne ya hana kuma shi ma baya yi, kuma ba wanda zai ce mar don me bai yi ba, ko ko kuma don me yayi Allah yana iya hana mu abu yayi misali yanzu Allah ya hana mu rantsuwa da komai sai da Allah kawai ba za ka rantse da kowa ba sai da Allah amma shi Allah sai ka ji yana rantsuwa da dare yana wallaili dare ma ke rantsuwa da shi ko ko da rana wannan hari ko wa shamsi yana rantsuwa ko wal qamari duk yana rantsuwa da su to amma saboda a nuna mana matsayin manzan Allah Allah ya hana a kira sunansa kuma shi ma Allah baya kira sai dai ka ji Allah yana ya ayyuhar rasulu la yuzinka allazina ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرموا أما بذاك يا محمد كو يا أحمد با أما annabawan nan Allah kiran sunan su yake ƙwalo ƙwalo saboda a nuna mana bambancin manzon Allah da sauran annabawa to anan ayar dai gashi mun gani cewa ubangiji ya ce inna awlan nasi bi ibrahima lallari na taba'u wa hadan nabiyu da wannan annabi sannan saboda Allah ya ƙara nuna mana yadda annabi yake kishin mu al'ummarsa sai Allah ya ce wa hadan nabiyu wallazi na amanu da kuma mu waɗanda muka yi imani domin duk lokacin da Allah ya yi wa annabi albishir yakan ce to ya ubangiji al'umma ta fa to kafin ma annabi ya faɗa sai Allah ya ce da al'ummanka ya rasulullahi da Allah ya yi wa annabi albishir cewa ranar alkiyama rana ce wacce ba zai kunyata annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama yace yawma la yukhzillahu an-nabiyya ranar alkiyama ita ce ranar da ba zan kunyata annabi na ba kafin annabi ya ce to Allah al'umma ta fa sai Allah yace wallazina amanu ma'ahu wanda suka yi imani da annabi ma ba za su ji kunya ba ranar alkiyama Allah mun gode saboda albarkan manzon Allah to wannan ya nuna mana matsayin manzon Allah kenan yace wallahu waliyul mu'minin Allah shine wanda yake majibincin lamarin waɗanda suka yi imani idan ka zama na Allah sai Allah ya zama naka ma kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya zama na Allah sai Allah ya zama nasa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور من النور إلى الظلمات wanda duk Allah ya zama majibincin lamarinsa to Allah sai ya fudda shi daga duhu ya dawo da shi cikin haske daga nan ake cewa wane waliyi idan Allah ya jibinci lawarin mai imani dama sharadin zama waliyi shine kamar da Qur'ani ya gaya mana ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah sifar su shine wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah duk wanda aka ganshi ga imani ga jin tsoron Allah to ya shigo zirin waliyan Allah kamar yadda Qur'ani ya nuna mana to shine Allah ya ce wallahu waliyul mu'minina Allah yana jibinta lamarin mu'minai to duk wanda ya zama na Allah Allah ya jibinci lamarinsa to sai kaga ko taba shi aka yi sai Allah ya ce to da ni ake yi idan Allah ya jibinci lamarin mumini domin duk abin da ya taso Allah ne zai karba masa duk abin da ya taso Allah ne zai tare masa idan kaga mumini a cikin damuwa matsaloli sun gagare shi damuwoyi sun kasa warwarewa to imanin ne yake da rauni bai cika muminin bane dama akwai mumini a baki akwai mumini kuma cikakke yanzu wanda yake sata mumini ne amma ba cikakken mumini ba ne wanda yake shan giya mumini ne amma ba cikakken mumini ba ne wanda yake zina mumini ne amma ba cikakken mumini ba ne amma wanda ya rabu da duk abun da Allah ya hana yake kokarin aikata abun da Allah ya ce ayi to wannan ana kiransa waliyi daga cikin waliyan Allah wannan ko taba shi kai sai Allah ya kama ka ko taba shi kai Allah baya bari shi yasa a hadisul qudsi Ubangiji yake faɗi yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi Ubangiji yace duk wanda ya taba mun waliyina ina mar shela ina mar gayya ya fito za mu yi yaƙi ni da shi to wanda Allah yace in ka taba shi za ku yi yaƙi ai ka san ba karamin mutum bane ko ba haka bane waliyi kenan duk wanda ya kai waliyi in dai ka taba shi Allah yace to da ni kake yi ka yi fito na fito za mu yi yaƙi wannan sura waliyan Allah shi yasa da an ce ba mutum waliyi ne na Allah ba ruwanka ka sallama kai shiru bincike ba naka bane an ce waliyi ne shikenan an ce ma Sidi Abdul Qadir waliyi ne shikenan ka gaya iya nan Shehu Tijani waliyi ne tsaya iya nan iya nan Abul Hasan Shazali waliyi ne shikenan tsaya iya nan duk duniya ta yadda waliyai ne in baka yadda ba ba za ka mai da su baya ba ko ba haka bane to ka bar su a matsayin da Allah ya yi su shi yasa in an taba sun ba a kai labari Allah yana kishin su duk wanda ya taba su in dai bai janye ya tuba ba to wallahi ba zai tafi lahira lafiya kalau ba ah to wanda ya shirya yaki da Allah ai Allah ba zai nuna mana za a yi yaki ba sai ya isa can ko eh makamansa sun kare anan in makamansa sun kare ya tafi lahira bai da makami sai ya haɗu da Allah mu ga ta inda za a fara yaki duk wanda ya taɓa waliyin Allah abinda zai faru kenan domin Allah ya ce wallahu waliyul mu'minina Allah ya ce ni ne mai jibinta lamarin wanda suke masu imani to shi yasa ba a taɓa su ka kyale su a matsayin su in ma baka sallama ba ba a ce to kuma ka zage su ba ba inda hadarin yake banda zagi duk wanda yake zagin musulmi ordinary ordinary musulmi kawai haka manzo Allah ce ka zama fasiki ordinary musulmi sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne in ji manzan Allah to ordinary musulmi ma ka zage shi fasikanci ne balle wanda ya tashi daga muqamul islami ya je muqamul iman ya bar muqamul imani ya tafi muqamul ihsani a muqamul ihsani ma ya je kololuwa ya zama duk wanda yake neman Allah sai ya zo wajen su sannan yake samun Allah kuma kai ka ce wai ba wanda zaka zaga sai su kuma Allah ya barka ai Allah ba zai bari ba kuwa sannan na biyu in an ce waliyai ne yanzu dai ba sa nan sun koma ga Allah kana zagin su ka zagi wanda ya rasu yanzu shari'an ku sai kun je gaban Allah don ka zagi wanda baya duniya kaga nauyi na biyu kenan ko ka zagi musulmi ka yi fasikanci sannan ka zo ka zage shi bayan ya koma ga Allah na uku kuma ka mara sharri ka mara sharri kuma za a je a haɗu gaban Allah saboda ka ba a taɓa waliyi ka bar shi a matsayinsa da Allah ya mar in baka sallama ba kar ka zaga shi kenan magana ya gare to shine ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wallahu waliyul mu'minin ubangiji yana cikin lamarin mu'minai ita wannan aya ma kana ibrahim yahudiyan zuwa nan a waɗansu daga cikin malaman tafsiri suna faɗi bayan an yi yakin badar da aka yi yakin badar aka karya kafirai abun ya musu zafi to akwai sabon manzo Allah suna can a suna nan a Habasha wajen Najashi a nan Ethiopia kenan a yau to sai suka yi mitin suka ce to yanzu abin da za a yi a aika mana ba waɗanda suka gudu suka koma wajen Najashi a koro su dawo sai aka nemi mutum biyu a cikin mutanen Makka wanda ba su musulunta ba lokacin akwai Amr ibn al-As akwai umaratu ibn abu mu'idi aka ɗauki kuɗi mai yawa aka ba su aka ce ku je wajen najashi ku kai mar wannan kuɗin kamar toshiyar baki me muke kiransu a nan yanzu yawa wato ashe kun sani cin hajji suka tafi da kuɗi suka je su har nan habasha suna shiga suka bi fadawan sarki kafin su haɗu da sarki suka babba su cin hanci cewa da Allah idan mun je fada akwai bukatar da muka zo da ita da mun yi magana da Allah ku goyi bayan mu sarki ya aminta bayan an yi wannan an gama suka zo suka tarar da sarki suka fadi suka mara sujada irin na gaisuwan da suke yi suka ce to mai girma mai sarauta wanda ake jinka a duniya mun zo da wata damuwa amma mutanen mu ne suka aiko mu akwai waɗanda suka yi laifi suka gudo suka dawo wajenka kai kuma an san halinka ne halin kirki ba za ka bar mutumin da ya laifi a kusa da kai ba daga yanzu an turo mu mu zo mu koma da su najashi ya ce su wane ne ya ce suna nan sun taho daga makka ne kuma sun samu damuwa ne wani ne ya fito wai yana cewa shi annabi ne shi ne suka bi shi suka yi laifi suka gudo najashi saboda adalci ya ce to a kira su ya zo fada ya zauna aka je aka kira su a cikinsu akwai wan sayyidina ali jafar ibnu abi talibin Allah kara masa yadda da Jafar a ciki wan sayidi na Ali ne babansu ɗaya sai aka kira su da aka kira su da suka zo su kafin su shigo sai Jafar ibn Abi Talib sai ya sallama assalamu alaikum yayi da ƙarfi sai Najashi ya ji shi ma Amr ibn al-As sai ya ji sai ce to ranka da kaji ba ihu ma suke maka tun kafin su shigo ma ihu suke ba yace a gaya wa masu ihun nan su shigo suka shigo ya ce to mai ihu maimaita ihunka ya maimaita sallama da ya maimaita sallama sai suka zauna sai amurumnul as yake cewa ka gani ko ranka da saboda girman kai gaisuwan ma da ake ma a matsayinka na sarki sun kisu ma saboda rena ka sai na jashi ya tambaye su ya ce don me baku mun gaisuwa irin wanda ake yi ba sai Jafar ibn Abi Talib yake cewa da muna yin irin wannan gaisuwa lokacin da muke bautan gumaka muna cikin yi sai Allah ya kawo Annabi Muhammadu yace irin wannan gaisuwar babu wanda ake wa sai Allah saboda haka ba za mu ma ba gaisuwar da ake ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Najashi yace gaskiya ne wannan gaisuwar akwai ta a cikin addinin mu mu ma an fara gole waɗanda suka zo kenan ko shikenan sai amrunul as ya ci gaba da sai suka ci gaba da magana sai yake cewa to za mu yi abun da ya kawo mu an kawo mu ne sun yi laifi ne mu dawo za a fara musu sai Jafar ibn Abi Talib yake cewa mai girma sarki ka wuce kana musu da mutane ka ja baki ka yi shiru ka bar ni ni da shi ka saurari abun da za a yi kaga ya girmama sarki ko sai ce sarki ka sa shi ya tambaye ni sai Amr ibn a sai ya ce to ka sa jafar ɗan abu ɗali ya tambaye amur bin as sai ce tambaye shi sai ce amuru ina tambayen ka mu ƴaƴa ne ko bayi tambayar farko kenan ya ce mu ya ce ku ƴaƴa ne ya ce to mai girma sarki kaji mu ƴaƴa ne ba gudowa muka yi wa mai gidanmu ba na biyu ya ce shin akwai wanda muka zubar da jininsa kafin mu dawo mu taho nan wajen najashi ya tambayi amr ibn al-as yace a ba ku zubar da jinin kowa ba yace to ranka dade kaji yace na uku akwai wanda muka kwace mar dukiya kafin mu dawo nan yace ba wanda kuke kwacewa kafin ma ya rufe baki najashi yace in ma akwai wanda kuka kwacewa kuɗi ni zan biya tun ma bai gama ba yace ni zan biya kuɗi yace ma balle ma babu ba mu kwaci kuɗin kowa ba sai ce to tun da babu waɗannan guda uku me muka yi wanda ake neman mu koma sai na jashi ya tambayi amur suna so laifin me suka yi sai lalle muna zaune muna cikin zaman mu sai Allah ya aiko wani annabi wai yana cewa shi annabi ne sai ya ce to tsakata kai ja faɗa abu ɗalib me annabi yake faɗa sai ce abin da annabi yake faɗa yana cewa mu daina bautawa ko mu bautawa Allah mu sada zumunta mu tausaya wa marayu mu girmama waɗanda Allah ya girmama mu girma ya rika kawo bayanai irin abin da annabi ya koyar da su sai ya ce ah to ai wannan kan mu ma duka cikin addinin namu akwai shi sai ya sake cewa kai dakata akwai abun da ka rike wanda annabi ya zo da shi ma'ana qur'ani kenan ce akwai yace eh akwai yace to dakata a je a kira mun duk wanda aka san malami ne a cikin yahudu da nasara aka kira suka taro yace to karanta qur'ani Jafar da Abu Dali ya karanta suratul Ankabuti da suratul Rumi. Sai ga Najashi yana zubar da hawaye. Sai Jafar da Abu Dali ya ci gaba ya karanta suratul Kafi. Sai ga Najashi yana zubar da hawaye. Sai Amr ibn al-As jikin sa ya mutu. Sai ya ce ai baka sani ba ranka ya dade sarki suna zagin Annabi Isa. Sai ya juyo tambayi Jafar da Abu Dali ya ce me kuke fara kan Annabi Isa? Sai ya kama suratul Maryam kawai. ya karanta suratu maryam ya karanta suratu maryam har je wa kurfil kitabi maryam izinta bazar min aliya makanan sharqiyya har inda ya kai zalika isa ibn maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtaru ai da yaji kawai sai ya sauko ƙasa ya bar gadon sarauta ya zauna a ƙasa yace wallahi annabi isa bai wuce wannan matsayin ba annabi isa bawan Allah ne ba dan Allah bane kunya ya kama su sai suka ce to ai har yanzu annabi ibrahim ma sun ce wai baya addinin yahudanci baya addinin nasara sai ce yaya annabi ibrahim ke a wajen ku sai ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina yace haka annabi ibrahim yake sai ce kai ku tashi ku koma ku kuma jafar da abu dalib in kun zabi nan wajen zama ne ku je ku zauna har mutuwa ba wanda zai sake taba ku to dalilin saukan wannan aya kenan dama shine dashi mutumin kirki ne lokacin ma bai musulunta ba amma daga baya ya musulunta yana cikin sahabbai wanda ake su al-mukhdarimun ya musulunta amma bai hadu da manzon Allah ba har ma bayan ya rasu annabi Jibril ya zo zuwa manzon Allah yace najashi ya rasu manzon Allah ya fita bayan gari da shi da sahabbai aka yi sau annabi yayi sallah irin sallan da ake ta salatul ghaib daga Madina annabi yayi wa najashi sallah eh daga nan ne aka samu salatul ghaib idan mutum ya rasu a wani wuri an tabbata ba za a samu gawarsa ba ko kuma wani abu mai kama da wannan za a iya yi sahuwa inda ake so a yi mara sallah a mar addu'a kuma sallah ta yi to annabi ne ya fara irin wannan sallah ana kiranta salatul ghaib to wannan shine wato dalili wasu sun ce dalilin saukan wannan aya kenan to muna fata Allah fahimtar da mu Allah gara mana soyayyar manzon Allah Allah bar mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana imanin mu Allah gara mana san annabi damuwoyin mu da damuwoyin kasar mu Allah yayi mana wannan halin tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka dauke mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah kara mana lafiya albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Batil ma uglim الخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر ودار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين